بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ɗan uwa mahalarta wannan karatu mai albarka na littafin muwaɗɗar imam malik da muke gabatarwa a wannan masallaci a irin wannan rana ta litinin ina yi da kowa sallama ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya saboda yanayin irin lokaci za mu tashi hadisi na saba'in da biyu bada ya ce wa haddasani kuma ya yi wani wani hadisi an malikin ya auce daga imamu malik an nafi'u ya auce daga nafi'u أن عبد الله بن عمر حقيقة عبد الله بن عمر bala shi ya yi fitari a kasuwa wata rana sayin na abdullahi dan umar ya je kasuwa sai fitari a kasuwa shirya tawaddu'a sannan ya yi alwala fagasala wata huwa ya zauji to shi kenan sai ya wanke fuskarsa da hannuwansa wa masara asahu sai ya shafi kansa in wasiya ni janazatin musalli alaiha sannan aka kira shi domin ya mata dawa sallah hira da halal masjida yayin da ya shiga masallaci to fa masa ala khuffaihi shi ke nan ya sayi na abdullahi ɗan umar shi ke nan sai ya shafi hukukunsa guda biyu sun maza almasjida a sunna sallah alwa sannan sai wannan gawar sallah sai idan muka lura an ɗan samu jinkiri tsakanin gama alwalar sayyidina abdullahi ɗan umar da shafar hukun da ya yi saboda lokacin da ya gama alwalai zuwa lokacin da aka kira shi ya yi sallar gawar nan to an samu jinkiri wasu malamai sun tafi a bisa cewa shi sayyidina abdullahi dan umar ya samu mantuwa ne shi ya kawo mai wannan jinkirin shafar da ya akan hukun nan Hauwa ba wai don hakan na haka yana nuni a kan halaccin haka ba ne ba ya halaccin haka yake nunawa ba domin ibn al-qasim ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na maza ba na imam malik a cikin littafin al-majmu'a ce lam ya'hud malikun bi fi'l ibn umar fi ta'khir al-mas shi imam malik kwata wata bai karɓi wannan aiki na sayyidina abdullahi dan umar ba game da abin da ya shafi shafa a kan hutu ya ɗan wannan rashin shafar da ya bayan ya gama ya gama alwalar wannan jinkirin da aka samu ya ɗauke shi a matsayin mantuwaye ba wai da haka ya nuna halattun jinkirta babbar mantuwa ce aka samu saboda ko ita alwala dama yana daga sharaɗin sadarwa a cikin alwala dole ma'al zikir wal kudirarsu ko dole ne sai akwai tunawa akwai kuma ikon sadarwa to wannan sadarwar da sayyidu na abdullahi umar bai ba da bai haɗa wanke ƙafafun ba bai haɗa alwalar da shafin hukun ba to nan kiwaye hakan ba yana nuna halarci ba shi ne ce wa da sani kuma ya yi mana wani hadisi an malik ya anshe daga imam malik an sa'idu bin abdurrahman ya anshe daga sa'idu dan abdurrahman bin ruqaysh dan ruqaysh annahu qala hakika ya ce ra'aitu anasa bina malikin na ga anasan malik a ta uba ya zo uba farola to da ya zo uba shi ke nan sai ya fitsari sun ma itiyo biyan biyu sannan sai aka zo masa da ruwan alwala fata wadda sai ya alwala wata sana wata huwa ya zai ilan mai kai sai ya wanke fuskarsa da hannuwansa hanyar zuwa marafukai wa masa jira'asi sai ya shafi kansa wa masa alal hukaini shi kenan sai shafa a kan hukukinsa guda biyu sun maza almasjida fasalla sannan sai zo masallaci sai sallah to kaga yin shafa a kan hukki kamar yadda dama aka sani wata rufusa ce wani sauki ne daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi wanda in dai mutum ya riga ya sanya wannan hukuncin nashi da cikakken alwala to duk lokacin da alwalarsa ta samu warwarewa to idan zai sake alwalar in dai ba jama'a ya samu ba in dai ya yi bayan gari ne ko ya yi fitsari to duk lokacin da zai sake idan ya zo kan ƙawarwarsa ba zai cire waɗannan hukumin ba zai shafa ne a kansu. ƙara yaya yaya ya ce wasu ila malikun arrajulun tawadda a wudu a shala an tambayi imamu malik game da mutumin da ya alwala irin alwalar sallah sun malafi ta hukkaihu shan mai yarda ya hukokinsa guda biyu bayan wannan alwalar ya sanya hukunci inda muke magana a kansu yanzu a cikin karatu tun da mama sannan ya fitari sun mana za a wuma sannan kuma sai tun wa inna hukunci sun maraddau ma fiye jilaibi sannan kuma ya mayar da su a ƙafafuwansa a yasta a nufin du'a shi zai sake alwala ne aka tambayi imam malik game da hukuncin haka faƙwal sai imam malik ya ce miyan zafi fai lallai ne ya cire wa'in mawufofin nasa guda biyu wani wanda shiru ne jila'ilu sai ya wanke ƙafafunsa lokacin da ya zo wannan alwalai sannan sai ya mai da ƙafafunsa a wa'in mawufofin وإنما ينسو على الوسطين من أدخل رجليه في الوسطين وهما طاهرتان بطهر الوضوء إمام مالك يقول حقيقة وند شباب دقفا فوق جداجي أشوه فوتي سنة دا تكتر قلتي معنا تكتر الولاء دقن الولاء سنة دا تكتر قلتي إن قلتي الولاء to shi ne zai shafa a kan waɗannan hukumokin kamar yadda na wani a karatun baya shi hukumi ba kamar takalmi ba ne da za ka cire ƙafa ɗaya ka wanke ka maida sannan ka zaro ɗaya ka wanke ka maida shi ƙa'ida in dai ana so a shafa a kan shi to lallai sharaɗi ne sai an shigar da shi da cikakken alwala. ma'ana an wanke ɗawawar gaba ɗaya ba inda ya saura a cikin alwalar to sannan idan aka shigar da ɗawawu a ciki to duk lokacin da aka zo a san sake alwala ba za a wanke ɗawawu da kurin sai a shafi wuce imam malik ya ce amma mana adhala rijlai fil kai amma duk wanda ya shigar da ƙafafuwansa a cikin hulɗi yau ma gairu ƙara tsaye da tsoron rubu su suna da suna da masu tsarki ba da irin tsarki na alwala falan sau alal rufan to wannan duk lokacin da ya je yin alwala ba zai ce zai shafa a kan rufofin ba kuma dole ya tuɗe su ya wanke ƙafafunsa hukuncin ya koma irin hukuncin takalmi saboda ai lokacin da zai shigar da hukuncin bai shigar da su da cikakken alwala ba kamar dai jana'i ba a tsira tsawa ɗaya a wanke a ce za a ƙara tsira ɗaya a wanke su dole sai an wanke gaba ɗaya to wannan shi ne ƙarshen babu sai babu la'amarin kilmasi alal hukuncin babu yadda ake yin shafa a kan hukoki guda biyu ce addafani yaya yaya ya yi mana hadisi an maliki ya an so daga imam malik an inshayin gina urwata imam malik ya an so da inshamu ɗan urwatu annahu ra'a abahu hakika shi shamu ɗan urwatu ya ga baban shi yamsawa alal hukaini yana shafa a kan hukumokinsa guda biyu ƙala sai ce wata a wata da laye zubu izama ta alal hukum ya zamo ba a yin tsari idan zai shafa a kan hukumokinsa guda biyu ala anyan sa zuhurar ba a bisa ya shafi saman hukumokin guda biyu wala musawa ala da imahuma ba ya yin shafa a can ƙasa hukin su sanin wanke shafa to a nan ne ita shari'a ba yadda kake zaton abu yake ba dole ta kasance haka ba ta za mu ga dai an alal aƙalli da a ce ra'ayi za a bi ta bakin sayyidina ali لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الوسط أولاد المسلم من أعلاه da a ce addini ra'ayi ake bi to da ya a ce mutum ya shafi ƙasar hutu shi ya fi cancanta a kan saman hutu saboda to ai shi ƙasa shi yake tata datti to sama kuma ai bai da tata datti to amma ita kuma shari'a ta ce saman za a shafa ba ƙasan ba yanzu da a ce mutum zai zo ya alwala zai shafa ya gama alwala ya zo kan hutu ya shafi kasan bai shafi saman ba to lallai da zai sallah wannan sallar ya ya sake ta saboda wannan shafar da ita ce shafar da shari'a ta sani ba saman ake shafa ba kasan ba to wannan shi ne da ya da ya zo daga isha mutan ya fi da ɗan tsallake game da ƙarshen wannan babu na riga na wuce wani zance na imam malik ce wasu ila malikin an tambayi imam malik an rajulun game da mutumin da ta wadda ya yi alwala wa alayhi hufari yana sanye da hukutunsa an gane alwala ce mutum ne yana sanye da hukukunsa masa alal masa alal hukumi to sai shagala ka ba ya gama alwalar tashi sai ya manta da yi shafa a kan wannan hukukun guda biyu ba saboda wannan shafai ai ta ce a matsayin wankin kafafuwan wata rubuta ce ya samu sai ya manta da yi ba ta girma wa du'a har hatta zafa wa biyu har ma alwalarsa ya bi shi wata layin sallah to kaga ya ba wata gaba ce na yadda goyon ce ta ba inda ba hukunci ya sa ba kuma ga shi ya san ya hukunci bai shafe ta ba ce ba kala sai imam malik ya ce ni a musa alal rufai to lallai ne mutum ya zo ya shafa a kan waɗannan hukuncin يوم الصلاة إذا زي ساتي وانا صلت دي دومين صلت تابعتي ليكا سند ويتا أقول شاطر حقوق من دي يسر an fahimta sai ce wani walayi ibn wudu'a amma duk da ruwan alwalai ya bushe bai shafe kofin ba to ba zai sake alwalar ba kuma ba sai ya sake alwalar ba kuma sai ya zo ya shafe kofin shi ke wasu ila malik ya ce kuma an tambayi imam malik an rajulun da fela kadamai game da mutumin da ya wanke kafafunsa sun malabisa hukumi sannan ya sanya hukuminsa guda biyu sun masta a nafa du'a sannan kuma ya sace alwala fatala sai imam malik ya ce yanzu a hukumi to lallai ne zai cire wa'imman hukumin guda biyu sun malabisa sannan sannan ya wanke su sannan ya sanya alwala wannan da shirin jilaihi sai ya zo ya wanke ƙafafuwansa wannan shi ne hukuncinsa in ce ma'amali to za mu koma kan babin da muka fara za ma dai tsallake ne ban kawo innan tambayoyin da aka yi na imam malik ba ya mu tashi hadisi na saba'in da biyar cewa da sani kuma ya yi hadisi an malikin ya iso daga imam malik annahu sa'ala ibn shahab cewa imam malik ya tambayi ibn shahab an mas'ala al-hukum game da hukuncin shafa a kan rufofi kai fahuwa ya yake ya ake yin shi ke fa'ad hala ibn shahabin idza ya dai fatar hukum sai ibn shahab sai shigar da ɗaya daga cikin hannuwansa a ƙasar hukunsa wal umra fawqahu ɗayan kuma a saman hukun sun ma'amarra ba sannan sai ya wuce da hannayen nan nasa guda biyu a haka ibn shahab ne wannan shafai ƙara ya ya ce قال مالك إمام مالك يقول وقول من شهاد أحب ما سمعت إلي في ذلك كني وانا فقي كوكم وانا مجانا دمجت أبن ديشا في ابن شهاد تشين مكي سويا أبن دمجت أتكا أبن ديشا في شافا أكوهبي أول إمام مالك يا جماعة جميلة دابا دمجت أبن ديشا في هبي amma ce shi ba maganar da ta fi soyuwa gare shi kamar irin wadda ya ji daga ibn shahab saboda shi ibn shahab ya haɗa hannuwansa guda biyu ya shafa sama da ƙasa gaba ɗaya shafa to wannan shi ne ƙarshen magana a cikin littafin nan na abin da ya shafi shafa a kan hutu akwai sauran lokaci so babu na za a tsawa babu a cikin abin da ya zo a babin abin da ya zo a cikin bayanin haku game da hukuncin haku idan ya zo ma mutum yana a cikin sallah Shabbafani an Malik ya yi mana wani hadisi daga Imam Malik an nafi ya so daga nafi أن عبد الله بن عمر حقيقة سيدنا عبد الله بن عمر كان يعلم إذا رعف إذا يهب إيش رعف يشكرا سيجيع يتفي معنى أبن دعك نفيد إنصراتي معنى يبصر لك ما لا يجيع دماء هكذا يبصر لك يتفي فترجع سيرا تجن من بعد من يتنجع الولادة ما أبن باجني دع الوضوء من وانش الزنب فترجع سيرا وانش الزنب ثم رجع إلى مصلاه sannan sai ya dawo ya zuwa wurin da yake yin sallah magana sai ya dasa a kan abin da yake sallata din waɗanne takallam amma ba tare da ya yi magana ba to kuma dama wannan shi ne hukuncin abin da ya shafi haƙo a duk lokacin da mutum yake cikin sallah haƙowar neman idan da ruwa abin da ake so ya fita amma da sharaɗin kada ya kauce makalla alƙilla da sharaɗin kada ya magana da kuma sharaɗin kada ya nisata daga mafi kusancin wuri daga inda yake sallar. To in dai zai je ba tare da ya saba wani sharaɗi daga cikin wa'innan sharuɗan ba da aka lissafo ya je ya wanke wannan jinin. To da ya zo sallah ba wai zai fara da wata sallah ba ne zai dasa ne kurin daga inda ya tsaya. Duk wannan aikin da ya ba zai zama da cewa ya ɓata mai sallarsa ba muddin bai karya sharaɗi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan guda uku ba. Cewa da sani kuma ya yi mana hadisi an malikin ya ansho daga imamu malik annahu haƙiƙa shi imam malik balagahu labarin wa san masa أن عبد الله بن عباس سوى عبد الله بن عباس كان يرأيه يا زمو ينا يهب فيحرج فيغسل الدم سيفتو يوانك وننزل هبا جغدريش ثم يرجع ثم يجاو فدنا علامات الصلاة سيدسه a bisa abin da ya sallata a can baya kafin shi wanda haɗar waje. A wadatar wani alwalarsa a yi da warware ba, an fahimta? Alwalarsa ba ta warware ba haƙo ne daga cikin abin da yake warware alwala. Kuma ba bai saɓa wani sharaɗi bai yi wani abu wanda zai ba ta mai alwala ba, bai yi kari ba. bari a ce alwalarsa ta warware kuma abin da bai kauce ba alƙilla ba kuma bai yi magana ba kuma bai yi nisa ba to kaga shi ne dalilin da ya sa abdullahi ɗan abbas yana yin haɓan kuma ya zo ya dasa sallar shi ba tare da ya canza ba tare da ya canza sallar da ya fara da yasa ita wannan dai da yake haɓan ya samu ita yake dasawa cewa da sani amma mutum kuma ya yi mana wani hadisi daga imam malik an yazid bin abdullah ya auso daga yazid dan abdullah bin qusay bin aw qusay allayti allayti Allah wa hakika shi ra'a sa'i dabna musayyib musayyib ya ga sa'id dan musayyib ra'afa ya yi hagu ya yi ɗoru a wasan yana yin sallah ba a ta hujjirata ummu salama ta zai bin nabi sallallahu alaihi wa sallam to shi ke nan sai ya zo ɗakin ummu salama matan manzan Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi domin shi ɗakin ummu salama ɗin shi ne mafi kusanci daga wurin da masallaci yake an fahimta domin idan ya kauce ma mafi kusanci daga inda masallaci yake to lallai sai ya fara da wata sallar ta uce biyu wa biyu ta uce biyu wa biyu kuma sai a zo mai da ruwan alwala ta ce wadda to sai ya wanke jinin kamar yadda na rabi a can ba shi ma nan fatarar da ba ana nufin sai ya sake alwala ba a rubuwa a nan ai da tabbama sai ya wanke jinin sun raja'a sannan ya dawo tabana alama tsalla to sai ya baza a bisa abin da ya sallata to kaga a nan ma yana nuna mana cewa haɓo da abu bane wanda yake warware alwala kuma idan mutum ya fita domin wanke shi muddin bai bai magana ba kuma bai wuce mafi kusancin wuri ba daga inda yake yin sallah to lallai zai iya dasawa a bisa ita wannan sallar tashi ba tare da ya zo ya yi isti'imati ba ma'ana ya sake wata sallah to wannan shi ne ƙarshen babu abin da ya zo a cikin abin da ya shafi hagu kuma wannan shi ne hadisin ƙarshe ko kuma muna tare insha Allah lokacin da za mu dakata ya yi lokaci ya yi halinsa insha Allah a nan za mu tsaya wanda za kafin ma hakan ban zaton karatun zai yi ba saboda yanayin magani mun zaton cewa da wuya a samu jami'in karatun to amma Allah ya rufe mu da yi abinda muka waɗi daidai Allah ya sami tarayya a cikin maza abinda muka kuskure Allah ubangiji ya yafe mana ya jabuwa mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh